الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين muna godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a don ci gaba da karatun wannan littafi na Bulughul Maram muna cikin kitabun Salah babul azani wal iqama baban da yake bayanin kiran sallah da iqama wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة رواه ابن عدي وضاعفه وللبيهقي نهوه عن علي رضي الله عنه من قوله daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace almu'addinu mai kiran sallah amlaku bil adhan shine yahi cancanta mallakar kiran sallah abin nan kiran sallah kenan ladan shine ya mallaki kiran sallah wal imamu amlaku bil iqama liman kuma shine yahi mallakar iqama dan ba iqama sai liman yazo kuma liman na ba na yana da hanyar ya ma wani izini ya iqama wanda ba wanda ya kira sallah ba rawahu ibn adi ibn adi ya rawaito wannan hadisi wa da'afahu ya raunana shi hadisi aka ce yana da rauni saboda sharik shine wanda ya kadaitu da wannan hadisin imam al-baihaqi yace shi kuma sharik din nan walaysa bi mahfuz ba ma'ana ba mutum ne mai kiyayewa ba haka sosai abul abu sheikh yani ya rawaito shi ta hanyar abul jawza daga abdullahi dan umar a cikin shi akwai mu'ariku bin ubad shi kuma mutum ne mai rauni sannan imam bayhaqi ya rawaito shi daga ali hadisi ne shi kuma mawquf ma'ana magana ce wadda ta tsaya ga sahabi ko kenan a taƙaice dai wannan hadisin na nuna cewa ladan mai kiran sallah shine aka wakilta ma kiran sallah kenan ya kula da lokaci kada ya kira sallah lokaci bai ba saboda shine mutum wanda yake amini amintacce wanda al'umma ta amince ma da haka ya kamata ladan ya zamanto ya san lokacin sallah kenan ko da zai kira sallah ya tabbatar da lokaci ya shiga saboda mutane sun amince mashi kenan da zarar an ji ya kira sallah an tabbatar da lokacin sallah ya shiga don haka kenan kulawa da lokacin sallah da shigar lokacin sallah wannan abu ne wanda aka jingina shi zuwa gare shi sannan iqama al'amarinta na komawa ne wajen liman mai kiran sallah ba zai yi iqama ba sai bayan liman ya mishi nuni ya kira sallah akwai kusakurai wasu da suke kawai shi kenan da wani bida an tsinka liman ta sai a tada iqama ƙa'ida kuma liman shi ne ya mallaki ikama shi ne aka wakilta ma kenan ladan bai kamata ya kira sallah ba sai ya yi ikama ba sai liman ya mushi ma'ana nuni cewa ya yi ikama na uku cewa tsayuwar mamu zuwa wurin sallah ya zo a cikin hadisin da ya zo a cikin sahih bukhari da muslim cewa idza uqimati salatu fala taqumu hatta tarawni ma'ana in za a tsaye da sallah ma'ana bayan an kira sallah to ku tashi sai kun gani a ƙa'ida bayan an kira sallah ba a zauwa a yi tsaye ana jiran liman manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ku tashi sai kun gani yana in kuka zo masallaci liman bai zo ba maimakon ku tashi a tsa ana jiran liman saboda akwai waɗanda kusakuran suna aukuwa da yawa da an kira sallah ko kuma lokacin sallah ya bayan an kira sallah lokacin da ya kamata a tada sallah ya yi sai mutane kowa ya tashi tun kahin a gali man wannan kuskure ne manzo Allah ce kakku tashi sai in kun gani ko wannan shine ka'ida ba a tashi sai an gali man idan an tsinka liman ya to wannan sai a tashi sannan game da abin da ya shahi wanda yake mai tsaya da ikama ya tsayar da ikama kamar yadda ya zo a cikin hadisin jabir bin samura cewa wanda imam muslim ya rawaito inna bilalan kana la yuqimu hatta yakhruja rasulullah liman bait ma'ana bilal baya yin iqama sai sai sai abin nan sai manzo Allah ya hutu sai manzo Allah ya hutu amma sai ga mutane da an ga lokaci yayi ko minti guda ba a ƙara in ba a ga liman ba sai a ce wani ya shiga a tura shi wannan duka yana daga cikin kusakuran da ya kamata mutane su kula da shi zahirin hadisi na farko na nuna cewa mai yin ikama yana iya yin ikama ko da ko annabi bai halarto ba zahirin hadisi na biyu yana nuna cewa ba za a shiga yin ikama ba sai manza Allah ya huto daga cikin gidan shi mutane sun gan shi don haka waɗannan hadisan malaman su yi ƙoƙarin haɗa su tunda hadisi na farko ya nuna cewa mai ikama yana yin ikama ko da ko annabi bai halarto ba shi kuma wannan hadisin zahirin shi na biyu ya nuna cewa ana yin ikama ba a yin ikama sai manzo sai an ga ya fito da gidansa mutane sun gan shi to malamai su kokari ya ya za a hada waɗannan hadisan guda biyu duka su yi aiki ko cewa Bilal yana kula da lokacin hutarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in ya ga manzon Allah kenan sai ya shiga cikin ta da ikama kenan kafin galibin mutane su gan shi, sannan idan mutane suka ga manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ma'ana sai su tashi zuwa sallah kenan wannan ita ce hanyar da malamai suka bi suka haɗa hadisan kenan wancan hadisin da yake cewa manzan Allah ma'ana mai ikama yana yin ikama kafin manzo Allah ya halarto shi Bilal ya san wani lokaci manzo Allah yake fitowa daga cikin gidan shi tunda daga cikin gidan shi ne da ba akwai koha sai ya shiga masallaci kenan da ya ji samatar manzo Allah kafin galibin mamu su gan shi to sai ya fara ikama ko kenan yana yana huta yana shigowa lokacin kowa ya gan shi sai su tashi kenan shine ma'anar kenan yana yin ikama ko da manzo Allah bai halarto ba ma'ana da ya ji samata shi zai fito daga cikin gida kawai sai ta da ikawa sabanin da malamai suka yi yazo a cikin almaku ne cewa an so mamu su tashi zuwa sallah a lokacin da mai kiran sallah ya ce kad kamacin sallah lokacin da mai ikama ya ce kad kamacin sallah to an so a wannan lokacin su tashi tsaye ibn munzir yake cewa mabuta haramai ne shine haramin makka da na madina su sun haɗu akan haka lokacin da aka ce ƙarƙa mace sala sai mutane su tashi imam shafi'i yake cewa mutum na tashi ne idan mai kiran sallah ya gama iƙama lokacin sai mutum ya tashi abu hanifa ya ce idan ya ce hayya alasala a wanda lokaci ya kamata mutum ya tashi ko wannan maganganun da malamai suka yi a taƙaice game da wannan wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yuraddu ad-du'a bayna al-adhan wal iqama rawahu an-nasa'i wa sahahahu ibn khuzaimah daga Anas ɗan Malik yadda Allah ta tabbata a gare shi ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, La yuraddu du'a'u ba a mai da addu'a wacce aka yi bainal azani wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama. Kenan ana son a nuna mana kenan tsakanin kiran sallah da iqama akwai lokaci na karɓar addu'a. Addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah zuwa iqama wannan addu'a karɓaɓɓa ce. kenan ana son idan an kira sallah tsakanin kiran sallah da iqama mutum ya yi addu'a don lokaci ne na karɓar addu'a. Rawahu Nasa'i Nasa'i ya rawaito shi wa sahahahu Ibn Huzaima Ibn Huzaima ya inganta wannan hadisi. Ko yana hadisi ne sahihi. Ina wannan hadisin na nuna mana cewa addu'a tsakanin kiran sallah da iqama Allah bai mayar da ita. yana karɓarta daga falalarsa da kuma karamci irin na Ubangiji Allah Ta'ala. Na biyu, hadisin na nuna mana ana son yin addu'a a wannan lokaci tsakanin kiran sallah da iƙama. ko kenan mutum ya ya ci riban wannan kyauta ta ubangiji Allah maɗaukakin sarki wasu malamai suka ce tana yiwa dalilin da ya sa ake karɓar addu'a a wannan lokaci mafifici wanda yake jiran sallah yana cikin sallah ne ko akwai waɗanda ana kiran sallah suna masallaci kenan tamkar suna ma'ana cikin sallah ne to a wajen Allah yana cikin sallah ne da haka addu'a a cikin sallah kuma ba a maida ta ya zo a cikin sayyid bukhari da muslim hadisin abu huraira cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ce la yazalu ahadukum fi salatin ma damati salatu tahbisuhu dayan ku ba zai gushe ba cikin sallah matukar sallah ce ta tsare shi bayan matsayin mutum ya zo yana jiran ai sallah tare da shi to yana cikin sallah za a rika rubuta mashi ladan yana cikin sallah la yamna'uhu an yanqaliba ila ahli illa salah ba abin da ya hana ya juya ya ta wajen iyalin shi sai dai wannan sallah da haka ce ne yana cikin sallah za a rubuta mishi ladan sallah saboda haka ce ne in mutum ya addu'a tsakanin kiran sallah da iqama tamkar yayi addu'a ne a cikin sallah ita kuma addu'a a cikin sallah karbabba ce ko da haka wannan na nuna ana son zuwa masallaci saboda a samu wannan lokacin a yi ƙoƙari wajen samun addu'an nan وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه الأربعة وأن حديث النجابر الله يقارى مش يده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قال حين يسمع الدعاء wanda ya ce a lokacin da ya ji kiran sallah baya an gama kiran sallah sai ya ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakken kira was salatil qa'ima da kuma wannan sallah wadda take tsayayya ma'ana wadda aka kira sallah danta ati muhammadan wasila Allah ka ba annabi Muhammad matsayin nan na wasila wal fadila da kuma abin nan falala ko kuma fifiko wasila wani matsayi ne da Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadin shi ranar tashin kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baya halitta sai dai ga wani daga cikin bayunsa dan haka manzo Allah ya ce ku roƙa mini wannan matsayin wasu malamai suke cewa wasila shine bayan an haɗa halittu gaba ɗaya a hili ɗaya ranar tashin kiyama zufa na ta kwarara tsakaninsu don za a yi ma mutane tsaho irin na sallah aljanu su zo su yi rawul ɗinsu sama ta harko mala'ikun da a ciki su sabko su kewaye aljannu sama ta biyu mala'ikunta su kewaye mala'ikun sama ta ɗaya haka har sama ta bakwai mutane a tsaka Allah sannan an zo da rana daidai ma'ana tsakanin rana da kawunan su bai huce mil ba mil ɗin na mai wanda ya rawaito hadisi ya ce mil ko na tandun kwalli wannan tandun da ake ma'ana na kwalli wanda ake zuba kwalli ciki yana da wani abin da mai ake ce mishi wani haki eh mici ko to eh maci wannan wacce hausa ce kamar ta arawa to wannan mace ɗin nan shi ma ana ce mishi mil. To, manzo Allah yana nihin daidai wannan tsawon wannan macin nan na tandun kwalli ko ku a mil na au, za a zo da rana daidai kawunan mutane ƙwaƙwalensu suna ta farfasa. Wani zuwa shi manzo Allah ya ce ta kawo mishi ga guwai, wani ta kawo mishi ga maɗaurin wando, wani ta mishi ligzano. Allah ya ƙyale mutane ya ƙi magana. kowa ya kyale mutane musiba ta kai musiba mutane su ce ba ku ga halin da muke ciki a zo wajen annabi adam ba ka ga halin da muke ciki ba ya ce ta kai har zuwa a zo wajen annabi isa alayhi salatu wassalam ya ce ku je wajen annabi muhammad a zo wajen manzo allah manzo allah ya ce wannan matsayi na ne ya zo ya faɗi gaban al'arshin allah ya yaba allah da kalmomin da ba a taɓa yaban allah da su ba allah zai tusa masa sannan sai allah ya ce tashi tambayi abin da zaka tambaya roƙi abin da kake so a baka yace ummati ummati al'ummata al'ummata lokacin nan ayi ma mutane hisabi wannan shine matsayin wasu suke cewa na wasila manzo Allah ce to duk wanda ya roƙa mini shi ceto na ya tabbata gare shi ranar tashin kiyama kenan duk wanda ya ji kiran sallah ya faɗi wannan addu'a ati muhammadan alwasilata wal fadila ka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama matsayin nan na wasila da kuma ma'ana falala wa ba'ashu maqaman mahmudan ladhi wa'atta kuma ka tayar da shi matsayin nan na godiya wanda kai masa alƙawali ko hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah wanda Allah ya ce ceto na ya tabbata a gare shi ya halitta a gare shi ran tashin kiyama ma'ana za ka zama daga cikin waɗanda wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ceta wasu malamai sun ce alwasila din nan eh, eh, wani matsayi ne a cikin aljanna kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi manzo Allah yake cewa innaha manzilatun fil janna li abdin min ibadillah wani matsayi ne a cikin aljanna ga wani bawa daga bayan Allah wa arshu an akuna ana huwa ina fatan in zamano in zamanto ni ne shi yasa ake cewa farkon wanda zai shiga aljanna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so abubakar za su tashi ran tashin kiyama saboda su ko hisabi ba a yi musu dirat sai bakin kowa aljanna amma in ya je ba a bari ya shiga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mala'ikun da ke tsara aljanna su ce waye kai ya ce ni ne Muhammad sai a ce bika umirna da kai ne aka mana umarni Allah naftaha li ahadin qablaka kan mu bude ma wani aljanna kafin ka sannan manzo Allah ya shiga Abubakar ya shiga masu sannan masu shiga su shiga kaga mazaje sun riga sun wuce ko wannan kenan wasu suka ce kenan wannan wani matsayi ne kenan na aljanna a cikin aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bai kasancewa ga wani sai ga wani daga cikin bayan Allah ina tsammani in zama ni dan haka ku roƙa mini shi a takaice dai wannan hadisin na nuna mana wannan lafazin wanda malam mai littafi ya zo da shi na Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma wannan shine lafazi wanda yake lahiyayye wanda babu wasu ƙare-ƙare masu rauni a ciki ko akwai lafazin da yake zuwa wanda akwai abubuwan da aka ƙara masu rauni sannan falalar wannan addu'a ma'ana falala ce wadda take kumshe da abubuwa masu tarin yawa akwai abubuwa na tawassuli ga Allah masu girma da kuma darajoji masu maɗaukaka na kiran Allah da ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah da bauta wa Allah da kaɗaita Allah da ayyukansa da addu'o'i cikakku kammalallo da haka duk wanda ya karɓa mai kiran sallah ya ma manza Allah sallallahu alaihi sallama salati kamar yadda wani hadisi ya ƙayyade to ya cancanci ya zamanto daga cikin waɗanda manzan Allah zai ce ta ranar tashin ƙiyama ko wannan kenan akwai wasu julmomi da ake haɗawa a cikin wannan addu'a waɗanda ba tabbatattu ba daga ciki akwai jumla da ake sa Allahumma inni as'aluka bi haqqi hadhihi da'wa ko kuma wadarajatar rafi'a ko kuma innaka la tukhliful mi'ad waɗannan duka abubuwa ne da ake ƙarawa a cikin wannan addu'a ba su tabbata ba ko wannan shine ƙarshen